أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami alhafizu al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin kitabu tahara hadisai waɗanda suke mana bayani akan alwala za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya hadisi na goma afuwa hadisin umul mu'minin na na aisha radiyallahu anha wa ardaha karatu na biyar kenan insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
na'am daga ummul mu'minin aisha ta radiyallahu anha take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu tayammunu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance damaitawa tana burge shi farawa da dama fi tana'ulihi a cikin sanya takalmin shi wata rajulihi da sharce kanshi wa buhurihi da wurin tsarkin shi na alwala ko wanka wa fi sha'nihi kullihi da kuma cikin dukkan lamarin shi duk lamari da ya zamanto a sha'anin shi shine a karrama shi to yakan yi abin nan da dama ko ya fara da dama in aka- in ya kasance ana yin shi yumnatan wa yusra idan kuma da hannu guda ne ko da ƙafa guda ne dole za a yi shi to sai ya gabatar da dama kamar shan ruwa ya sha da hannun dama cin abinci ya ci da hannun dama shiga masallaci ya shiga da hannun dama miƙawa da hannun dama karɓa da hannun dama ina fata an gane to cewar shi cewar na na aisha radiyallahu anha damaitawa tana burge annabi sallallahu alaihi wasallam ya ujibuhu at-ta'ajjub na burgewa akwai at-ta'ajjub na mamaki na rashin yadda ko mamaki na ganin girman abu an gane ko Ah, kamar inda mushrikai suka ce a ja'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab aga abun mamaki gurinsu wanda hankali ba zai ɗauka ba akwai wato ainihin abin da yake baka mamaki kuma ya baka takaici fa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idha mitna wa kunna turaba kaga wannan abun ban mamaki ne na ban takaici akwai abun ban mamaki da ke burge ka shine kamar nan an gane ko shine yu'jibuhu tayammun yana burge shi ya fara da dama hakan yana sa shi ya ji daɗi to cewa fi tana'ulihi gurin sa takalmin shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta'ala ahadukum falyabda bi yaminihi idan ɗayan ku zai sanya takalmi to ya fara da kafar shi ta dama idan zai cire idan naza'a falyabda bi shimalihi altakun al-yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u wa akhiruhuma tunza'u ina fata an gane to sa takalmi a fara da kafar dama gurin sawa gurin cirewa a fara da kafar hagu hakan nan fi tsuhuri a tarajulihi gurin sharce kai ya riƙe kum ɗin masharcin da hannun dama sannan a fara ta gefen dama daga cikin ma'anar hakan ko aski za a ma a fara ta gefen dama in kai ne za ka yi askin ka fara ta gefen dama za ka yanke farce ka fara da hannun dama duk da akwai tartibin da su nawawi suka ambata har mu zo kan zancen hadisin insha Allah ina fata an gane amma dai gurin farawa a fara da hannun dama sawa'un a ƙa- a hannu ne ko a ƙafa dai ba wata darura ba ce ta ta haifar da haka akwai wata darura wannan kuma wani abu ne daban gurin ajo hakan na zuhurihi tsar alwalashi da tsarki ba ana nufin yin istinja'i ba shi istinja'i da istijmari da hagu ake yi nabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yi da dama ya hana mutum ma ya taba gaban shi da hannun dama kamar yadda za mu ji a gaba ina fata an gane buhur nan ana nufin alwala ko wanka a fara da hannun dama kafin hannun hagu fara da kafar dama kafin kafar hagu a fara da gefen dama wurin wanke fuska kafin gefen hagu amma inda ya zama babu ba- ba yiwuwa a yi takdimi tare ake yi wannan babu matsala kamar shafan kai kaga tare za ka tafi da hannuwanka dama na gefe- goge gefen dama hagu na goge gefen a hagu hakan nan gurin shafar kunni cewa nan babu takdimi tare ake yi baka cewa bari in shafa kunnen dama sannan kuma in shafa kunnen hagu wannan a tare ne ake haka sunna ta tabbatar amaliya an fahimci wannan hakan nan gurin wanka fara gefe ga- gefen dama kafin gefen hagu gefen dama kafin gefen hagu gabbai na dama kafin gab- gabbai na hagu domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da diyar shi zainabu ta rasu radiyallahu anha da ya ce ma wasu umma atiya da ke mata wanka ce ibda ibda nabi hinna wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da wato gabbanta na dama da kuma wuraren alwalanta a gurin wanka to fi sha'nihi kullihi nan ba ana nufin a a sha'an a- an game kowane kalan lamari ba wasu dalilan sun togace wasu abubuwa kamar fitowa daga masallaci nabi kan fito da kafar hagu a gaba da dama ba kamar shiga dush shiga makewaya yana shiga da kafar hagu kuma ibn umar ya ce haka sunna take cewa haka sunna ko yana nuna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar a idan mutum zai fyace majina sa hannun hagu domin ko ruwan alwala ne da ya shaƙa da hagu suna tafi ƙarfi gurin tabbatar da fyacewa balantana kuma mihab ko ainihin wato a abin da yake makamancin haka haka gurin tsarki min babi aula na istinja'i ko istijmari wadih نعم
to wannan hadithi al-imam al-bukhari ya ainihin wato fitar da wannan hadithi a cikin sahihul bukhari ɗin shi hadisi na 168 ya fitar da shi hadisi na 100 da wato ainihin 68 ya zo cikin muslim hadisi na a juz'i na abin ga juz'i na hadisi na ɗari biyu da sittin da wato ainihin takwas shi ma ɗari biyu wancan ɗari da sittin da takwas wannan ɗari biyu da sittin da da ainihin takwas ya kawo shi an gane ko to sai mu je wato ainihin hadisin gaba
قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن نعيم المدمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل ر- ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
na'am وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
Uh, wancan hadisin nana na aisha radiyallahu anha ya zo da lafuzza daban-daban ya zo a bukhari cewa yu'jibuhu tayammunu mastata'a fi tarajulihi wa wudu'ihi daga mastata'a kenan yana nuna gurin da baka samu dama ba babu laifi da haka wasu ƙananan ustazan suna da kurakurai a wannan babu daga wani malami ko ya yi riƙe wani abu da hagu ko ka miƙa mai ya ansa da hagu ya ce ya baji wannan malam wani wala Allah ya sha'afa ma baya cikin ma wato faɗakar shi da aka a dinga ma mutane uzuri mastata'a an gane ko ya zo cikin ahmad ah, cewa kanan nabiyu salama yu'jibuhu tayammunu fi sha'nihi kullihi fi tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi na'ali shu'uba wato yace sannan sai na tambayi ash'ath ibnu abi sha'tha wanda shine malamin shi cikin hadisin da ya ruwaito daga masruq masruq kuma ya ruwaito daga ummul mu'minin da yace he na tambaye shi ah, cewa wato ainihin me ake nufi da wannan hadisi sai ce kana nabi sallama yuhibbu an aw yu'jibuhu at-tayammunu mastata'a aga shi ma sai ya kara da lafazin mastata'a ya zo a wata riwaya ta bukhari hadisin dai masruq kana nabi sallama yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi madadin yu'jibu sai kawo yuhibbu Uh, ta hanyar ko wani lafazi shi ma da ya zo cikin muslim 226 ta hanyar shu'ba cewa kana rasulama yuhibbu tayammuna fi sha'nihi kullihi na alaihi wa tarajjulihi wa tuhurihi akwai uh, lafuzza daban-daban da dama na hadisin a gurguje hadisi na goma sha ɗaya an samo shi daga nu'aim al-mujmir shine nu'aim ibnu abdullah al-mujmir أبو عبد الله العدوي مولى آل عمر بن الخطاب المدني ابن معين دا النسائي دا أبو حاتم دكس والثقاشي ابن معين يتي جالس أبا هريرة عشرين سنة أو قريبا من عشرين سنة يا زونا دا أبو هريرة شكرا عشرين كوكو سنهكا zahabi ya ce yana mawa masallaci turare shi yasa ake kiran shi almujmir nawawi ya ambata cikin sharhin muslim cewa abin da yasa ake ce mushi almujmir saboda baban shi ne yake sanya turaren wuta a masallaci sai ake cewa ana ce mai ibnul mujmir aka dawo shi ma ana kiran shi mujmir amma alhafiz ibn hajar ya tabbatar da cewa dukansu su biyun ana kiransu da almujmir ne saboda suna sawa turaren a masallaci wato ya gada daga baban shi man shabaha abahu fama zalama ya'ani fil khairi ko na'am nu'aym mujmir kamar yanda al-imam safdi ya kawo a cikin alwafi bil wafayat a juz'i na bakwai safaha ta 357 ya ce ya rasu fi hududil 20 wa mi'a wato ainihin kusan 120 takriban kenan babu a takameme amma dai kwatankwacin hakan dai to nu'aimil mujmir daga abu huraira radiyallahu anhu wa ardahu ce lallai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina lallai al'ummata za a kira su rana alkiyama su taso domin kowace al'umma ba za ta taho ba sai an kira ta ne Allah ta'ala ya ce kullu ummatin bi imamihim wata ba ta jafiya ba ta jafiya yau ma to da a kullu kulla unasin aiwa na ce umar yau da a kullu unasin bi imami ranar da za a kira kowasu jama'a tare da shugabansu ya da unaku yau ma nad'u na'am yau ma nad'u kulla ummatin bi ina kulla unasin bi imami da za mu kira kowasu jama'a da shugabansu za su taho mabiya annabi ne su biyo bayan annabinsu wasu kuma suka ce a kowace ai al'umma tana da annabi daga da wanda suka bi shi da wanda ba su bi shi ba dai duka za a kira su wasu ka ce sai wanda suka mai biyayya so da hadisin ibnu abbas nabi ya ce za a taso na annabin ba kowa tare da shi a ga yana nuna sai wanda suka yi biyayya ne za su biyo annabin su su tau kenan wanda suka kafurta su kuma imamin su a cikin kafurci shine zai jagorance su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kan fir'auna da mabiyan shi yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud ina fata an gane to don haka lallai al'ummata to a bisa sabanin da aka yi gurin tasowar da al'umma za ta yi sawa'un ummatul ijaba ko ummatul da'awa kenan ummatul ijaba ne muminai ake nufi kuma ummatul da'awa ne duka hadda kafiran za su taso to amma ai shi kafiri baya alwala da aka cewa ummatul ijaba ne shi yafi karfi so da haka lalle al'umma ta za a tado da su ranar alkiyama za a kira su su taho gurran muhajjalina gurran muhajjalina nan hal ne suna masu halin kasancewarsu gurran masu wato fararen fuska asali algurru shine hasken da yake jikin goshin doki da yake ƙara mushi sha'awa da banƙaye to kaga hasken fuska hasatan shi ake kira gurra an gane ko to gurran za su taso suna masu haske a fuskokinsu muhajjali na masu kwalliya a gabansu domin attahjil shine kwalliya ta gabbai min athari wudu'i saboda gurabun alwala inda suke wankewa na alwala shi zai yi haske a rana faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda ya samu iko ya samu dama daga cikin ku ne ya tsawaita hasken shi to ya aikata nan ya ambaci gurra duk da yana nufin hadda tahjil a babun wato ainihin a taglibi ko kuma isti'ara ne ana nufin tahjil don wasu suna ganin italatul gurra din a cikin gabbai take ba a fuska ba za mu zo mu ji wa fi lafdhin li muslimin ra'aytu aba hurairata yatawadda'u fa ghasala wajhahu wa yadayhi Nu'aym ya ce na ga Abu Huraira yana alwala sai ya wanke fuskar shi da hannuwan shi hatta kada ya bulughul mankibain har sai da ya kusa ya kai wankewar alwalar shi wanke hannun shi zuwa ga kafada sai da ya kusa ya kai kafadun shi biyu a wanke hannu thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain sai ya wanke kafafuwan shi har sai da ya daga wankewar tashi zuwa wato ainihin kaurukan shi biyu ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء نن يزو من أثر بإفراد هكذا كما مسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل wanda wannan ya zo cikin muslim da wato hadisi na 246 246 a ƙasa ya ce ƙalabinul mulakin fil ilam ibnul mulakin cikin al'ilamu bi sharhi umdatul ahkam juz'i na ɗaya safa ta 411 ya ce idda'a ba'aduhum anna qawlahu faman istata'a minkum an min qawli abi huraira ta wasu daga cikin malamai sun yi iddi'a'in cewa faɗin shi faman istata'a minkum zance ne na abu huraira haka shekul islam ya tafi da ya wato ainihin ibnul qayyim adrajahu akhir alhadisi sai idrajin shi almudraj ko yayi idrajin shi a ƙarshen hadisi ذكره البخاري في رواية عن نعيم وفي هذه الدعوة عندي بعد فليتأمل كراتو يلورا وقال الحافظ في الفتح روى أحمد أحمد المسند كينا من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة نعم شك أو الرواية ولم أرى هذه الجملة في رواية أحمد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة إنزي الحافظ يتوانا جملة بنغنتبة وأن استطاع منكم بنغنتبة cikin wanda suka ruwaito hadisin nan daga cikin sahabbai wanda sun kai mutum goma ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير نعي غير رواية نعيم هذه ban ga wani ya ruwaito wannan jumla ba cikin ɗaliban abu huraira face sai nu'aimi ya ce fa'ida su ila shekul islami ابن تيمية عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء وهذه صفة المصلين فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان وند باسا صلى لك أنا نيارا تتايا ذا أغانيس فأجاب سيدي الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا kawai za a gane a cewa mutum yana cikin mabiyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sautin nan da Allah za a gane shi ne kawai in ya kasance mai fari a fuskar shi da kuma kwalliya a gaban shi an gane ko wahumul ladhina yatawadda'una lis-salah wa amma al-atfalu fahum tab'un lir-rijal su ba su da matsala an gane wa amma man lam yatawadda qattu wa lam yusalli fa innahu dalilun ala annahu la yu'rafu yawm al-qiyamah yana cikin rububi majmu'ul fatawa juz'i na 21 safa ta 171 to mu koma ibnu hajarin ya ambata mana cewa wannan lafazi na faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu bai gan shi ba a wata riwaya in ba riwayar nu'aym daga abu huraira na farko in ba hadisin abu huraira cikin hadisan wanda suka ruwaito alwala annabi da sun kai goma cikin sahabbai babu wannan ƙarin wanda suka ruwaito wannan hadisin ba wai alwala da dunkula ba an gane ko san cikin ɗaliban abu huraira da su ma suna da yawa suka ruwaito daga gare shi nu'aimu ne kadai ya ruwaito ƙarin famanista ta amikum duk ruwa yadda suke yowa suna yowa ne akan wuce wato ainihin wa'innan gaban da aka ƙayyade aikace ne abu huraira yake yin su bai daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba so don haka akwai maganganun malamai akan wannan matsala ta cewa za a iya wucewa ko ba za a wuce ba wannan hadisi ya zo cikin bukhari hadisin 136 ta hanyar sa'id ibn abi hilalin daga nu'aym al-mujim yace raqaitu ma'a abi hurairata ala dhahri al-masjid na hau saman masallaci tare da abu huraira yake dakin ne an dabe shi da haka ruwa baya saukowa kasa ko da za a alwala akai da muka hau fatawadda a faƙala inni sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kulu har zuwa ƙarshe a cikin riwaya ta biyun da muka ji ta muslim 246 cewa inna ummati ya tuna yawmal qiyama a can ba lafazin ya da'auna bane yake a muslim ya zo ya tuna yawmal qiyama ina fata an gane an karɓo daga abu malikin al'ashja'i daga abu hazam ya ce kuntu khalfa abi hurairata wa huwa ya tawadda ulisala fakana ya muddu ya dahu hatta ta buluga ibtahu yana miƙar da hannun shi ma'ana da yake wankewan da shi in ya zo wankewa hannu har sai ya kai zuwa ga hammatan shi kaga ya wuce a ainihin mirfak kenan fakultu sai na ce ya aba huraira ma hada ya nuna bai taba ganin wani ya yi irin wannan alwalar ba me faru ne abu huraira a hadal wudu faƙada sai ya ce ya bani farrukh ya ku ɗiyan farrukh ma'ana ya ku baƙaƙe domin farrukh aka ce yana ɗaya daga cikin ‘ya'ya na annabi ibrahim wanda jinsin baƙaƙen fata daga gare shi suka yadu don suka ce bani farrukh suna nufin wato mawali ba asalin larabawa ba sai ce ya bani farrukh antum hahuna dama kuna nan law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadha alwudu'a ai da na san kuna gani na ba zan yi irin wannan alwala ba to amma tsaya ka ji sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu riwaya ta karshe kenan tace cikin muslim 246 ahmad ya fitar da ita 1800 da ainihin 40 ina fata an gane kaga wannan yana nuna cewa ba su saba ganin irin wannan alwala ba shi yasa alqadi iyad kamar yadda muslim ya kawo cikin sharhin shi cewa inna ma arada abu hurairata bi kalamihi hadha annahu la yanbaghi liman yataqa liman yuqtada bihi idza tarakhasa fi amrin idza tarakhasa في أمر أو تشدد فيه لوسوسة أو لا أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شدد فيه عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة bai kamata ba ya ce ga wanda ya kasance ana koyi da shi babban malami ne in zai aikata wani abu da yake rukhsa ne rukhsa ne a addini ba laifi in an yi shi saboda haka ya fahimta a fahimta shi ko kuma yana so ya dan tsananta duk da akwai rukhsa din amma yana so shi dai yayi mai tsananin to kar yayi a gaban waɗanda suke gama garin mutane jahilai saboda za su iya ɗaukar rukhsar su faɗaɗa ta hatta inda ba a buƙatar ta su yi ko su ɗauki tsananin su faɗaɗa shi har inda ba a buƙatar shi su je su tsananta ma kansu su tsananta ma wasu na fata an gane ya zo a wata riwaya ta muslim 246 dai daga nu'aymin mujmir ya ce ra'aitu aba hurairata yatawadda'u fa ghasala wajahu fa asbagha alwudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi a gurin fuska bai ambaci wucewa ba mace da ya zo wanke hannu sai da ya kai zuwa wato damtsan shi sai da ya fara wanke damtsan shi shine ashra da ya zo hannun hagu shi ma sai da ya kai haka sannan ya wanke ya shafi kanshi da ya zo kafa shi ma hatta ashra fi sak sai ce kuma haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau ta kunji yace haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyam min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu kaga anan kawai ya nuna cewa wannan karin ma wato marfu'i ne al-imam ahmad ma ya ruwaito shi 8413 da wannan lafazi nu'aym al-mujmir kamar yadda muka ji ya nuna cewa karin famanista ta aminkum an yutila ghurratahu yana shakka shin marfu'a ce ko ba marfu'a ba amma wancan aikin na alwalar abu huraira da ya yi ya ɗaga zuwa damtsan shi da ya zo ƙafa ya ɗaga zuwa saƙuɗin shi kuma ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala kuma wani ya tabbata cikin musulun kaga yana nuna wucewan ma ba za a ce mutum ya yi bid'a ba amma sai dai ba ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan wato ainihin alwala ɗin ba alhafiz ibn hajar a cikin wato ainihin fatuhul bari din shi juz'i na ɗaya safha ta wato ainihin safa da muka ji ɗazu yake cewa cewa kad thabata an abi hurairata riwayatan wa ra'ya wa an ibn umara az-ziyadata ila nisfi al-adudi lokacin hayya